أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت وبعد من الكتاب تقوم توسع مقالا أشهد أن لا إله إلا أنت shekara da kuma da kuma da akwai a wannan masallaci na juma'a da ke kuma ba da da jama'a da kuma السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان موسى قوم مستقيم وجه في قرنا فلما أخذته الوجه قال رب الشرك أهلكته من قبل الرجال أبيت لهما على الدعاء منا إن إذا كنت تؤتيها من تشاء ومن تشاء
wannan aya mun bayyana ita ce al-mutakawi da yi farkon isar ganawar annabi Musa alaihi salam da ubangijinsa kamar da za mu zo mu bayyana sauran maganganun daga baya Allah subhanahu wa ta'ala da yi wa annabi Musa wa'azi za su gana su magana tare ya ce idan muka yi magana da kai ka dawo ga Isra'ila za su ce garja ne ba kai magana da ita saboda haka zaci wasu mutane a yankin wakilai da fari ka taho mu gana su zama shaida wanda shi ne gauri na sahihi cewa a wadda ja a Musa da Ibrahima wa kallama rabbuhu hudun bayan wannan ne wannan ne gadi shi ne ake nufi wancan bini gadi na ka zaɓi ka zaɓi wasu halittattu saba'in saboda mawuƙin ganawa mutane in aka ce misal a misal ne min alwaqt misal ne min alwaqt ya ɗinta wuce a cikin kasu saboda harafin da ya zo gabanin yaƙi kasara sai aka mai da ita ya izin kad kamar min ati asalin sanji ati min alwa'ati kamar yadda kad min alwaqti lokacin aka mai zuwa ya idan aka ci albikat lokacin da muka sa inda kai za mu haɗu shi kad shi ne lokacin da za mu sa mu haɗu ko wurin da muka sa za mu haɗu ko kuma haɗuwa saboda a nufati yana zuwa matsayin yana zuwa zamani yana zuwa wuri ne zaman to kaman kaman alfasar saboda haka a nan waktara musa kawwahu ai waktara musa min kawwahu sabi'ina wajen kawwahu din zahiri shi ne mafi musa fa'i ko kara musa kawo musa fa'i kawo mafi mafi amma ba haka ba ne asalinsa ko kara musa sabi ila rajulan ne wannan kawo mafi ɗin imma mafi ne ko kamar da wasu malaman nahu sun yi sun kirkiri mafuli na shida suna kiran shi al-mafuli min wannan shi sun san muna da mafari guda biyar su suka kirkiro na shida suke kiran shi al-mafuli min wannan shi wanda kuma da zuwa suke kiran sa mansubun binasi da kafi asalinsa wakara musa min kauni sabina rasulan ne sabina wannan ne mafulun na wakara musa bai nan da aka kide min din kasu dafi sai ismin majruri ya samu nasaba shi ne ma'anar cewar su mansubun binasi da kafi kenan wannan yana nuna yana nuna maka wayannan mutane saba'in ba ƙananan mutane ba kamar annabi Musa da girma annabtarsa a ce ya zaɓi wasu mutane cikin al'ummarsa su saba'in wanda irin zaɓa ce wanda irin tantancewa zai domin haka ne a baya idan ba ku manta ba mun muku bayani ana cewa irsiyari bangaren zaɓen wajen kaka ana cewa istifai bangaren zaɓen annabta ko manzanta ana cewa istifai bangaren zaɓen shugaban manzanta ko annabta hawa hawa ne shi sa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ɗauke su gaba ɗaya za a ce mishi musa za a ce mishi mustafa za a ce mishi mustafa saboda shi kowanne ne saboda haka annabi Musa alayhi salatu wassalam ya zabi waɗannan mutane a jintattu cikakku ne waliyai saba'in za mu zo mu lakadin wannan kisa da tsari malaman da suke suka fadawa cikin kurakurai suka ce waɗannan su saba'in din su ne kuma can cikin suratul baqara suka ce wai kuntu ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ta yaya wanda aka zaɓa zaɓin nan kuma annabin Allah ne kama annabin Musa ya zaɓe sannan kuma ya ce bai imani da annabi Musa ne salatu wasalam ba sai ya ga Allah ba kaga wannan akwai tanakuɗi baya shi sa da yawa daga cikin maganganun malaman tafsiri yana buƙatar nahari a ƙara dubawa sosai to saboda haka wannan miƙaci shi ne miƙacin da muka fassara a baya dan wannan mawujin ne da waɗannan su saba'in din ne shi ne annabi Musa ya je ya gana da ubangijinsa walan ma ji abusa walan ma ji abusa da musatina wa kallama kullu hamshan bayan wannan miƙati wannan miƙati shi ake nufi da wancan ba miƙati ba ne daban-daban wannan shi ne kauri sahihi da za mu fahimci dalilan da suke rajjaha wannan kauri kauri na biyu kuma suka ce wannan miƙaƙi daban ne ba gwancan ba ne wani ne daban bayan tunu isra'ila sun bauta wa iji to sai annabi musa ya ce zan zaɓi a jintattu mutane saba'in a cikinku wakilci sauran su je su ba wa allah su nemi ba a wajen allah wanda shi ne daudu ne da suka je gun wannan da suka je gun tuban ne wannan rajfa ɗin ya zo ya same su ta hanyar cewa su ba za su yarda annabi Musa ki da Allah su tattauna a kan batun kudurin ba sai dai annabi Musa ya bar su tsakaninsu da Allah tare da tattauna akan wannan shi wannan rajfa din za mu zo bayyana ma'anar rajfa da bayyana ma'anar rajfa din za mu gane wannan kauli ba su yi ba sai wannan rajfa din ta zo ta yi da su shi kenan sai suka mutu su ne waɗanda Allah ya ce sun ma ba su nasu min ba da lokacin da Allah ku ta shi kuna sannan kauli na uku suka ce suka ce annabi Musa ya tafi da annabi Haruna wani kudiri na da'awa a can sai annabi Haruna ya rasu annabi Haruna ya rasu da suka ya dawo suka ce ina Haruna sai ce musu ai ya rasu suka ce ku yadda ba kai kake ce ya magana masa hasara ya ji ka iya magana ya ji ka fanci ya ji ka fasaha ya ji ka karatuwa cikin magana hasara kawai da ke shi to saboda haka annabi Musa yake to in kuna so ku tabbatar da cewa rasuwa yi ba ni na kashe shi ba ku zaɓi wanda kuka amince da shi su saba'in mu je in tabbatar musu a nan annabi Musa ya zaɓi saba'in ɗin a wannan ƙauri na uku kenan ba sai suka je suka suka suka je sai ya ce musu zan tada annabi Haruna ku tambaye shi da kan ya tada annabi Haruna sai ya ce ka gaya ba su yadda ba kara su ce ya ce ka gaya ya annabi Haruna ya ce musu ai ba a nufin kusa ba ne ya ce ba ba kowa ba ne ya so ajiyar ina ne ya yaji sai da rasu saboda harara da ƙarfin magana wanda yake duniya da kuma wanda yake lahira su suka su da yi yanzu so tari wanda yake raye a wannan duniya ba zai yi ba ta hanyar kashe shi kowane taka ba ba zai yi ne zuriyar wanda yake lahira saboda muryar wanda yake lahira ba irin muryar da kunnen da wanda zai ke muryar lahira sai kunnen lahira ne a lokacin da muryar lahira kunnen duniya ne zai wuce sai ya rasu wannan dalilin da yasa sai suka da suka rasu sai annabi Musa alaihi salatu wa salam ya ce lau shi da ahlat tahum min qabl wa bidaya kamar da bayanin da a wannan kauli kenan abinda zai sai yi fitar da wannan gauri kamar da zamu zo mu bayani akai shi annabi mu annabi haruna ya rasu a cikin ne gauri kuma ya rasu tare da banu isra'ila kowa yana gani kowa yana gani domin haka ne wannan riwaya riwaya ce da isiya wanda aka rawaito ta hanyar wani da ake ce masa إمارة الأب السلوكي شؤبا يرويت من طريق أخرى ومن طريق فيما حديثه saboda wannan tarihin da wannan babu wani bambanci shi ya rawaito ne har rajulin min bani salu wannan rajul din bani salu din shi din ne har yanzu imara bin abd salu an ali an ali al talib radiyallahu ta'ala anhu saboda haka wannan riwaya ce da isiya dauri da kuru shi ne annabi musa da salatu wassalam allah ya ce shi a zaɓi wanda ka amince da su su saba'in su taɓo su sun domin isra'ila su roƙe ni duk abin da suke su zan ba su zan musu alfarma da aka zaɓi waɗannan su saba'in sun aka tafi wajen allah subhanahu wa ta'ala a gana a gana a gana da shi to shi kenan sai Allah ya nemi bukatar suka ce suka ce wa Allah Allahumma a'tina ma lam tu'ti ahadan qablana wa lam tu'ti ahadan ba'dana suka ce ya Allah mu abin da muke so ka ba mu wani abin da baka taba ba wa kowa kafin kuma hadin kuma ba za ka taba ba wa kowa ba a bayan mu to sai Allah subhanahu ta'ala ya ga akwai al'umman manzon Allah fa a bayan akwai kai bariya imamul muslimin a bayan to saboda haka sai yayi shi da wannan addu'a din shi yasa aka yi tsawa sai suka inda akwal ne daban-daban har guda Gauri na farkon shi ne abinda zai sai yi hantar da wannan wannan gauri shi ne shi annabi Musa alayhi salatu wa salam ya zaɓi wannan su saba'in ne domin ya je ya gana da Allah su saba'in su zaman sun shaida. A lokacin da shi ya sume saboda cancancin Allah a duke, to su kuma rajabin wannan duken, to sai ya sa duk suka suka suka bada. Kamar da bayanin zai zuwa nan gaba. Shi yasa da ya ce ولما أخذتهم الرجفة تعالى أيين ذا رجفة كريئة لو إن سوطة بيت سيئة لو شئت أهلكته من فضل وإياي بأي سوى رجفة أنا سوى رجفة أنا سوى رجفة يرجف باب فرض جبل شيء من يقول القرآن يوم ترجف اليوم يوم ترجف الواجفة تتبعها الراجفة في القرآن يوم ترجف الأرض والجبال فكانت الجبال كثيبا مجيلا sannan kuma shi ne ake cewa arjafa ne shi ne irjafa shi ne kirkirar wasu maganganu marasa tushe a yaɗa a cikin gari wanda Allah yake magana a kan wa'annan wal murshidun da tunabila wanda haka kudu a majalisa a daba a daba za su zauna su kirkiri maganar da ba shi da tushe ba shi da tunani ba shi da asali a yaɗa a gari saboda a kawo wani tunani irin wannan ko daga arjafa yurjiku irjafan ne to su larabawa suna cewa rajafatin rim suna cewa rajafatin arku suna cewa rajafal jabal suna faɗan wannan ma'ana girgizar ƙasa ko guguwar iska ko girgizar dutse da faɗowarsa wannan shi ake cewa rajafa ya tsiku rajfatar rajfatar din jina'u marra ne daga wannan asalin to in kuwa haka ne in duba abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a wannan miladi da annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa ya falan ma ta jallaran usuri jabali ja'alahu dakka yayin da ubangiji ya yi tajalli a wannan dukan Aiki jallin sai ya mayar da su da ya zama to gari kamar fulawa, gari su. To, ba zai yi dutse ya zama gari ba sai ta hanyar rajba, sai ta hanyar rajba. Domin haka ne, can cikin suratun jammin Allah subhanahu wa ta'ala da yake yau matar jikin arzuwar ibadu sai ki fakalatin ibadu tafiyan ne ce. sai zuwa tsutsun suka zama to kananan naka ce kafiba shine kananan duwatsu ground wanda aka iya zubawa linta irin wannan duwatsu suka zama to haka kenan idan rajfa ta samu dutse ko dutsen gari yake zama kamar yadda Allah yake da alahu dakkan alahu dakkan to saboda haka wannan zai nuna ma wannan rajifar da ta rike kudin shi ne rajifar da dutse dutse ya yi a yayin da annabi Musa alaihi salatu wa salam ya tsuje illa iyaka a can Allah bai yi maganan su waɗannan su da bai yi ne ya same su kawai cewa ya yi ja'alahu dakkan ya faɗi halin da dutse ya shiga ya zama so kai a sanadiyar ne a sanadiyar rajba wanne dalili saboda wata aya daban da yake fakanat ibadu kabiran makida sannan ya fi halin da annabi Musa din ya shiga wa qarra Musa sa'iqa sannan bai fadi halin da su wa'annan sabayin din da suka shiga ba sai a nan ya zo ya fade shi kamar da muka bayyana muku a baya cewa a wannan sura suratul suratul arab ba a jera mana wannan sura din ba da wannan rizfa sai wayannan su ka bai sun suka rasu yake amintattu ne cikakku waliyai cikin banu isra'ila ba zai yi annabi musa ya koma cikin banu isra'ila ba tare da wata hujja da zai nuna wayannan mutane sun rasu shi sa ya tsaya ya yi ta roƙon Allah ya ta magiya da Allah ya ce rabbi lau shi ta ahalakta kullum kudin mujiyaya me zan ce da bani Isra'ila ubangiji na aƙida in inda ka zo kafin mu zo ni da su wajen nan gana kafin mu zo din to ka halakar da su ka ɗauke rayukan su ni din ma da muka zo tare ka ɗauke raina kafin mu zo ka so da za ka iya yin haka ya fi yi lafiya ya fi musu lafiya saboda yanzu da na fito tare da su dinnan suka zo suka rasu in na koma ce da banu Isra'ila ne to shi ne Allah subhanahu ta'ala sai ya tashe su domin addu'ar annabi Musa alaihi salatu wasalam annabi Musa ya tafo suka yi shaida lalle annabi Musa ya gana da Allah subhanahu wataala wanda shine kauli sai idan muka koma kauli na biyu kauli na biyu yana magana ne akan wasu wanda ba su da imani ba su imani da annabi Musa alaihi salatu wasalam ba wai kullu ya Musa dan ina laka hatta la rasaha jahannam wannan wata fitta ce da ba abin da zai tabbatar maka da wannan da wannan fitta ta wani kultum ya Musa dan ina laka hatta la rasaha jahannam cewa ya fa kazatu musa'ikatu an tanzuru a darabce fa'ika daban rizqa daban fa'ika daban daban rizqa daban mun bayyana cewa rizqa takan iya kasantuwa da dutse ko girgizar ƙasa ko guguwar iska. To, sanin kowa ne wannan ma ta jalla rabu hudin jam'ani sunan kishin ana magana a kan dutse ne. Saboda a danganta abin da ya samu waɗannan mutane saba'in a kan wata hajja da ta wakana a sanadiyar dutse shi ne ya cikin ganshi. wannan kuma sa'iqa fa akazatu sa'iqa in aka ce sa'iqa shine wani abu ne wanda zai wakana a shaƙi numfashi da yawancinsa an ce sa'iqa mala'ika Allah yake aikowa ya ƙara jin dan adam baya iya daukan wannan karar saboda baya iya daukan wannan karar kawai sai ya shaƙe ransa sai ya mutu kamar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa yawma yunfaku fi suri wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi wa sa'iqa karar wannan dutse da kai zai sa a shaƙe mutum ya ya numfasa ransa ya kira bai ma san da ya rasu fatata to saboda haka rajfa daban fa'ida daban waɗanda rajfa ta same su halittattu ne mummunai waliyai waɗanda fa'ida ta same su da nassin qur'ani ba mummunai bane saboda cewa suka yi lan yu'mina laka hatta nara Allah jahratan to da wannan wannan zaka gane cewa wannan kissa farkon ta wannan aya ne abin da ya fara wakana zaɓen waɗannan mutane saba'in bayan an zaɓe su shi ne sai waɗan ma ja'a a bayan an zaɓe su shi ne sai wa wa'adina musa salafi na laila ta zuwa atmam na hafi ajirin batan mafi lati rabbi bi arba'in na laila bayan an zaɓe su to abin da ya rage ba annabi musa sai kai kalwa kwana talatin sai kalwa kwana talatin aka duba yanayin izagin ruhaniyarsa ƙarfin ruhaniyarsa bayan sarwa irin na annabawa na kwana talatin sai aka ga kushin ba zai wadatar da a gana da Allah da wannan ikirkatsa shi ne sai ya ƙara wasu kwanaki goma wannan fa jidda girman ruhaniya irin annabawa musamman ma annabtar annabi Musa alaihi salam daga bayan wannan ne a zo a gane za ta zo gani nan dutse ya zamo gari annabi musa ya tsure sannan kuma su wa'annan sun gabai sun tafa din da muke magana a kai sai ta kwace su sai su karatu sannan kafin su dawo ne shi kuma sami yake abin da muka ba da fil a baya wata faza kaumu musa min fa'adi min kuli idan da su da kuwa bayan annabi Musa ya dawo shi ne wannan maraji a Musa ila qaumihi kadbana asfaqin bayan wannan shi ne maman aka ma kala maman aka ya haru maman aka idra aitani sallu alla tattabi'ani am asaita amri bayan wannan shi ne kala fa ma khatubuka ya samiru bayan wannan kuma shine innal ladhi lattakhadhu sijla saynalu ghadabun min rabbih wa dhillatun min rabbih wa tanalu ghadabun min rabbih wa dhillatun fil hayati dunya bayan wannan shi walladina an sayyi'ati inna tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim wannan shine tartibi isa ajin da ya wakana kenan to shine anan annabi Musa alaihi salatu wassalam yake a qala falon ma aka zafi murashkatu tsada da wannan rashifa ɗin na zamewar dutse gari ko burbushi ya halakar da su sai ya ce laushi ita ahalarta hulmin kwallon jaya a nan magana ce da ta fito a harshen annabta irin na annabi musa alaihi salatu wasalam kasan in ka zamo dan gata a gun mutum kakan iya tuka komai a gabansa ganin cewa ba abin da zai yi baya kamar yadda Usama bin Zaid radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallama ya daure mishi kindi ya nuna mishi gata idan manya manyan sahabbai farjinin manzo ya hana su gaya masa wani abu sai su kewaya su ce Usama je kanka ce masa kaza kuma kai da zai ke tsaya ga wannan da Allah yace ai ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza cikin wannan ne to shine annabta harshen annabta ko harshen girman annabta girman manzanta na annabi Musa alaihi salatu wasalam ya iya ya iya gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalma law shi'ita ahadatta min qablu ya'i dan me baka so ka halakar da su ka ɗauke ransu kafin mu zo nan ba har nitin shine wa ijaya wanda ijaya din dalili ne mufassil dalili ne mufassil dalilu nafsi ne saboda haka masu ne zuwa da dalilu mufassil lau shi ta ahadaktahum wa ijaya anan ba zai yi a ce لو شئت أحدثتهم وأنا با لو أنا الدليل الرفيع إجاية من الدليل لو شئت أحدثتهم من قبل وإجاية لو شئت أحدثتهم وإجاية من قبل كاتم زونا cikin banu Isra'ila ta kani da idanunsu ka ɗauraina ka ɗauransu da ya yi mana gaba daya mun tsira da maganganun da mun Isra'ila ya gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan domin haka ne a idan ka ga adaranci an kawo dalilin nafsi ko dalilin rafi a mahallin a mahallin a mahallin dalilin nafsi to dole ne sai ka nemi kawo da za ta gyara wannan jumla to shi ne sai annabi Musa ya ce a tuhu na bi ma fa'ala faha'u na a tuhu na bi ma fa'ala faha'u na wasu saboda su gyara magana suka ce istifhami din anan istifhami ne in kari kamar ya ce la tuhu na bi ma fa'ala faha'u na suka halaka da mu ka ɗauke rayukan mu ka kashe mu a sanadiyar wasu a wasu asfaha masu wauta waɗanda ba su san lamarin ka ba su da aikata su ne wa'ancan waɗanda waɗanda suka suka aika suka bauta wa ijin a ƙauni waɗanda suke cewa wannan aya tana magana ne a kan sun je ba da kufuri kenan to shi yasa Abdullahi bin Abbas yake cewa a wannan yana da wani kauli daban kaulin su aqrabu da sawab magana da suke faɗan nan na farko da wannan kaulin na Abdullahi bin Abbas shine insha Allah za su ga mun dole shi abin da ya faɗa su waɗannan sabain din da aka zaba inda su ne a mitattu wani cikin banu Isra'ila ya kamata su taya annabi haruna ko gwagwaya a kan wuce amma suka koma gefe suka yi zaman duk da su san da cewa ikin dinnan shirya suka bar annabi haruna ya ta jama'a wannan shi ne ne wanda shi ne laifi in ji an ji abdullahi bin abbas wannan duka idan ka lura ana gina wannan ɗauri a kan cewa wannan miƙatin da wancan miƙatin daban-daban ne saboda haka yace a turi kuna bi ma fa'a da kuma ha'ulina cikin a fista ta ashabu sabbi wasu suka ce suka ce lima ta'iduna qauman yadahu yuhum aw mu'adzibuhum azaban shadidan wasu kuma suka ce ma'aziratu ila rabbikum wa la'allahum yattaquna wanda da suka ce lima ta'iduna qauman yadahu yuhum aw mu'adzibuhum azaban shadidan su komawa ke ke su ne zaro suka ce Allah ya kula halakar da su san sarai gaskiya ne kawai saboda haka ba za mu sha wahala mu ce za mu mutu a cikin kamar mutanen wannan zamani ne kowa ya san sarai gaskiya ya san haramun kuma duru ana ciki ana aikatawa ka koma gefe ka ce ba ruwanka da su ai sun sani ka ki musu wani to cikin wannan ne abin da su kuma wa'annan suka aikata sai Allah ya kira su al-sufaha'u a duk da su ma fa al-sufaha'u yanzu ubangiji aka halakar da mu akan abin da wa'annan masu bauta suka aikata ko kuma karka halakar da mu akan abin da waɗannan masu da suka aikata wanda duk suna so su rage su kaffafa girman maganganun da annabi Musa yake yi a gaban Allah yake inni ya ibda shi da sula saboda wani mutum ari ne ya san Allah to akwai abin da zai fi shiru shi ya tsaya shi tsaya ce yake Allah na gano ka na ɗago ka wannan abu abu ne wanda idan ban mai da hankali ba zan bata domin haka ne kufa yake cewa ko yaushe sali shi shi dan yana tare da shi ya mai da hankali in ka ce kana jin tsoron Allah ya tabar haramun to ka sani ba ke ɗauke ne a kotunsa wanda bai yi wannan alkawarin ba ba ruwansa ne zai dinga fito ma hanyoyi ke kai da kake ba za ka ci haramun ba sai a fito maka ta wani hanya a shigo da wasu miliyoyi wanda ba za ka iya ba su gurbin karɓa a shari'a ba in suka shigo a jikin da suka shigo a kawun ɗinka menene gurbin hadancinsa ba za ka iya ganewa ba to saboda haka za ka ce su wannan wata fitina ce fa ta doso ne abun Allah domin na ce ba zan ci haramu ba saboda haka idan ka ci wannan jarrabawa shi ganin ka ce a bayar musu da kudin su ba na bukata abin da suka ce na yi din ba halal ba ne shari'a bai amince da shi ba to saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yana da makari makari shi ne hanyoyin da yake bi ya kama mutane ta inda ba ta inda ba su sani ba kowa zai shigo mushi ta hanyar ta hanyar da baya saka zai kama shi shi sa Allah subhanahu ta'ala yake cewa wala ya'lamu makra Allah ba wanda yake sanya kuta da makarin Allah subhanahu ta'ala sai komawa ga Allah yawan tsari yawan tuba da kaskantar da kai a koyaushe ka ji zuciyarka yana cewa kai kai ne ka karyata zuciyarka ka ce kai ya ne ba kai ba ne ya ce ni ne ka ce ba kai ba ne saboda koyaushe Allah baya son ana da ananiya duk lokacin da za ka ji ana tana shigo maka a cikin zuciya ka yi kokari ka cire ka ce ba kai ba ne duk lokacin da zuciyarka za ta raɗa maka ta isa ta isa take bai ta ba ka isa ba in zuciya tana raɗa maka ta iya ta iya ba ta ba ba ba ta zauna lafiya kinkinu Allah suna shigowa ta wannan hanya saboda haka sai a kai ka a baro ka kana ganin cewa kai waliyi ne kai mumini wani dan iska mashayi iya ma ya cuta da zama sai kuma ga yi da ilimi da haddace Qur'ani da Ibrahim da wani aikin manzali ilimi ya illa shi Allah subhanahu ta'ala a can cikin suratul Isra yake cewa yudillu bihi kaseeran wa yahdi Qur'ani ne zam daga bakara har nan Allah zai tsadda wasu da yawa da shirye da shirye kuma wasu mutane da yawa duk kuma da Qur'ani Qur'ani lokaci guda zai fadda wasu Qur'ani lokaci guda kuma zai shirye wasu cikin Allah ne ta ko'ina, makarin Allah ne ta ko'ina. Saboda haka a nan fitinar Allah ta bijiro annabi Musa a dai salatu wa salam. Sai annabi Musa da ke ƙwararre ne a fagen sanin Allah, tafiya fadar Allah take ya ɗago. Take ya ɗago. Saboda in wani ne ba, wayannan mutane amintattu da ya zaɓe su yake yi da su ya taho da su a kan wani aikin alkhairi kuma Allah gaba ɗaya ya fi eh in bai ɗago ba kake gani me zai biyo baya eh zai iya cewa to wannan shine annabtan da ubangiji ta bani kenan shin da gaske ne ni manzo ne amma tuni annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya ɗago ya ce in hiya illa fi to saboda haka ka shari da mai da hankali a cikin imani wani lokaci wani abu da yana so ko wani abu da ya roƙi Allah yana da yaƙini a zuciyarsa ya shiga wani yanayi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi to tari za ka ga idan wasu fasikai suke cikin irin wannan hali sai su daina sallah haka zai mu kullum sallan asuba baya barina salawat ba sa barina gani da yawan salati da karanta jihad ga kaza ga kaza ga kaza abu kaza Allah ne ne ma abu sai hana ni to ya kani cikin wannan hali kana makarin Allah ya hada ka saboda duk irin tunaninka shi ne ibadun da kake da salatan da kake wa manzan Allah to suna da alaƙa da rayuwarka gudanar da rayuwarka alhali daban ne ba kana kusanci da Allah saboda Allah ya ma abin da kake so saboda Allah ya cancanta ne kake yi ba don wai saboda ka gyara lamurrukanka na duniya ba ta hanyar gyara hamsu salawa gyara azumin alami da cikin yawan salatai duniyar ka ta gyara wannan ba karamin kuskure bane har maulana ce ibrahim ya ya hazzara zalikai cikin misali da kaji albas da halaye irin nan yake cewa su tare wasu zalikan suna jiran fatahi a abubuwan da suke aikatawa na ibada jiran fatan yi ne to ko suke a ce nan gaba an samu mota an samu manyan tarihi an yi gina masallatai suna haɗa alaƙar wayannan abubuwa da abubuwan ke yi wannan wasu abubuwa ne daban suna da alaƙa da kaddara abin da Allah ya kaddara maka za ta samu kinkin azal ya ya kaddara ga arzikinka ga abin da za ka samu da abin da ba su da alaƙa da gyara tsakaninka da shi ko gyara tsakaninka da da da Allah ta ba dole masu yau zuba da malamai ɗalibai su mai da hankali a kama kar ku haɗa alaƙa tsakanin imanu abu ayyukan su alkhairi da rayuwar duk layin in an ce suna a Qur'ani tana zuwa jarraba wala bulugu sharri wa khair fitnatan fitnatan fil alam maqud al qur'ani min ghayr lafz ko al maqud mutlaq al ma'nawi sai mu kun yace wala bulugu sharri wa khair bala'an sai yace wala bulugu sharri wa khair fitnatan kamar yadda zaka ce jalal fuqudan dan ko ka ce jalal fuqudan kamar wannan yadda kuma fitna takan iya zuwa kai tsaye da ma'anin shirka ko kafirci ko hujja waɗannan sun yi sabatikai ne misalin da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ai la ta ta la yakuna shirku aw la takuna rijatun wa takuna shirku shine wal fitnatu ashaddu min al qatl huwa al fitnatu akbar min al qatl shine mutum ya zamo kafiri da ka zamo kafiri da ka zamo mai isa wanne ne ba da ka zama musulmi ne kashe mutum ba sai ka zama kafiri saboda kisa din kaba'ira ne kuma sama da kaba'ira ne to kamar wannan ne to saboda haka yake in hiya illa fitnata ka jarrabe ne ne jarraba irin ta annabta ta jarrabe ku ne jarraba irin jarraban da kake mai salihai wa zile tujibu biha man tasha'u na san da da irin wannan jarraba kana badda waɗanda ka so wa tahdi man tasha'u kuma da wannan da irin wannan jarraban kana kiryatar da duk wanda ka so shine shi an tawajjuna ya so ko ranar saukowa ta zama ganganinsa na farko manya-manya ba dan janabi irin na hukumi ba to yawa da cikin annabawa ba za su iya zuwa su tsaya a gaban Allah su ce don shi isa a halatta su da yawa annabawa ba za su iya gaya wa Allah ko me yi shi a duhu ina da masu halatta za su iya gaya wa Allah in ji ya illa da suka har daga jirgin biya mun ta sha mu ta haji nan sha da wannan manya-manyan maganganu da ya yi sai ya sauko ya ce an sauro na to abin da za mu iya cewa kai ɗin kai ne guri na cikin shi zama ba mu da ikon biyu wa kawo kan komai mu shirya wa kanmu alkhairi mu kawar wa kanmu sharri sai abin da kai mana kawai shi ne za mu yi wannan yana ɗaya daga cikin ma'anoni na wali saboda wali da maula suna da ma'anoni guda goma sha tara wasu na cewa ashirin da ɗaya ɗaya daga cikin ma'anoninsu shi ne wannan kai ne a al-mutawalli mutawalli umurina al-mutawalli al-mutawalli umurana shi ne ke cikin sannan mafukan ma'ana ɗan adam baya ke yi wani sayar da Allah ya bai sai ya motsa ba bai sai ya sake ya zauna ba ya ci ya sha ya rayu ya mutu ba sai sai ya tabbai ku ne mutum yake da shi ne wani shi ta shi ne alhamdulillah kuna fasikin lana wa hamna mun yi bayanin wannan mun yi bayanin wannan annabi Musa a annabin Allah ne manzo ne da manzanta irin tasa to su annabawa ba sa balle su yi gafara ko su yi rahama amma wayannan maganganun da ya faɗa a lokacin da ya shiga cikin jalala to shi ne da ya sauko ya nemi gafara a kan kamar ya ce ya Allah mun yi al'adatin tare da kai bai kamata wayannan maganganu a ce mun yi su ba kudurin mu shi ne shigowa cikin jama'a lokacin lana wa hamna ka gafarta mana kai cikin mu kamar da muke bayani a can baya inda Allah subhanahu wa ta'ala kana rasul kulli wa da akhi wa da fi nas rahmatika wa anta wa anta arhamur rahimin da muka bayyana a can wancan bayanin zai shigo nan cewa su annabawa ba sa aikata zunubi ya nemi tuba ne kan waɗannan maganganu da ya aikata a nan an tawhiduna fadl lana wa amna sai ce wa anta khayrul ghafirin anan akwai ikifai da ake cewa ikifai ya nemi abu tafsir lana wa amna ka gafarta mana sannan kuma ka ji kanmu abin da kai niyya za ta mana in akwai abin a ƙasa ta fasa shi ne ma'anar warhamna din. Wasu ana in wannan abubuwan da muka faɗa din nan akwai dukkan ajibi tattare da su a gafarta mana sai ce wa anta khairul ghafirina asali bai ce wa anta wa anta wa anta khairul ghafirina rahimina ba sai ya mayar da abin zuwa abu na farko asalin sa faghfir lana wa anta khairul ghafirina warhamna wa anta khairul rahimina to sai ya ce ɗaya daga cikin wayannan abubuwa din a guda ne nan tsaya assalamu alaikum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله يسعدك بالا على الخير نعم أقربك الله من تنبأ حسين أشياء shine ruwa ya shiga kunnen shi har ya shiga ya fada ya matsayin azumin shi a zai rama aji daya a yi zai ba da gangan gani da gangan ne kuma a fara a kuma noma da iya shi ne
na'am akramaka Allah mai tambaya na gaba yana cewa wai idan malamai suna zaune ana tuɓe musu kakanni a shi da wannan akwai wani dalili ne
a hanyoyi ne na ladabi da tawafi waɗanda suka gada a iyaye da kakanni irin cire hula ko cire lawani ko mata da yara za su wuce ta makaranta su wuce ta hanyoyi hanyoyi ne na ladabi da tawafi da girmamawa wanda ko shi a cikin yake kusa shi wanda kuma tutari nasi ya zo a kan in ka zo ku mai daraja ka shirya kakanni annabi musa bin salatu salam da ya zo alwali muhakkam wani daji barkakakke daji ne na mai allah dajin da allah ya kira annabi musa to sai ya ce fakla na alaika ya ce ka tuɓe takalmanka sai ya kawo tari ya ce inna ka zuwa da muhakkam saboda akwai damu bi annaka bi annaka bi wajibi saboda kai kana nan wani daji da wancin da mala'iku ga inda Allah yake ganawa da annabawa kana bai dace a wannan daji a taka da wannan daji shi ne suwa sunan sabuwa shi ka da yake inna ka bi wajibi wa sunan wannan daji da wanda ya zama so asali in ka zo makaranta ka zo masallaci gaban malamai kuku mai daraja ka tuke takalmi wannan shi ne asalin wannan shi sa imamu na mali rabbi allahu ta'ala anhu a cikin madina kake na bai baya sa ba komi sananin rana yana sagawa ya ce idan na yi dace na taka gurin da manzon Allah ya taka da takalmi ne zai ci wa aka. Kasan kana yawo cikin garin Madina, ku ne da manzon Allah ya rayu, ka yi ke dace ka taka daidai da manzon Allah ya taka. Kuma ka taka gurin da takalmi ne za ka ce wa Allah. haka nan imamu na mali baya hawa kan jaki ko doki a cikin garin saboda menene irin waɗannan abubuwan da muke magana a kai amma zamani ya zo zamani na wayewa ana ganin duk wani abu na tawazu da girman da girmama manya ana ganin cewa ai jijiyoyi ne gurumi ne ana kai waɗannan malamai irin da ba su kai ba wannan layi da ba wannan ba karamin kuskure ne sha'a'ir mai ذلك من يؤذن شعائر الله ومن يؤذن كلمات الله حتى كلمات كلمات الله وشعائر الله wurare da mutanen da suke nuna maka abu wani kowa ne duk wanda ya shigo masallaci ya san wani ne da gun zai nuna mishi Allah kan kuwa inda ya zo makaranta inda ake darasi haka gidajen malamai gidajen daban-daban kanatai ba kowai ake mata karatu Qur'ani haka su kansu malamai ma'aikatan Qur'ani su kansu ma'aikatan sha'irin wani in ka gan su ka ga Qur'ani Qur'ani yana daga cikin sha'irin wani dole ka zaga musu takalmi ka cire musu takalmi kar ka saka takalmi ta gaban su ka wuce saboda haka duk wa'annan abubuwa ne layi na da biyu da suka gada iyaye da kakanni muna da hujjoji ne da hadisan mu da komai muna da su idan mutum ya ce mu yana buƙatar sai mu kawo masa tunda manzo da suka zama ya kasance sahabbansa in ya tofar da yawo ba sa bari yawo ya fada kasa za su kai su da ba ba mutum ya rawaito kun yi alwala ragowar ruwansa na alwala sahabbai kulle-kulle da faɗa a kan kowa ya samu ƙarfi ɗin da zai shafo ya shafa hannun kowa ne aka yi kafo aka shanye shi abdullahi zai yi shanye shi kafo wanda Allah ya ce masa kanta ya shanye wa kai sai ba da shanye wa kai ya ce eh na shanye manzan Allah sai ce wailun laka min annasi wa wailun lillahi wa wailun lillahi Musa yace to mutane ka shiga uku a gurin mutane mutane kun shiga uku a domin haka ne Abdullahi bin Abbas jinsa ya haɗu da jinin manzon Allah aka masa jannaba irin jannaba annabawa kamar irin ummu aiman ta ta fitarin manzon Allah yake mata ke da ciwon ciki har lahira wannan tabarruki ne manzo yayi aski lokacin da yayi hijjatul wada askin kansa bayan ya gama aikin hajji da kansa ya dinga raba gashi sa gashi gashi ina wani gashi wani gashi ina wani gashi layi aka shiga layi an shiga daji kowa yana so ya samu daji kwaya ɗaya na manzan Allah. Duk da su mana da cikin ta yau su bari da mutum amma a yau za mu ne ba a ce ba a sarda ba ta faru ki ba ta wasu ki saboda an raina wa mutane karatu da hankali. Saboda haka waɗannan hanyoyi ne na tawazuki da tabarruki da tawakkuli wanda shari'a baya iya hana.
Na'am. asalamaka Allah tambaya na gaba na dabda na ƙarshe kuma kuma yana da alaka da tambayan jiya amma sai dai wanda ya tambayan ya yi ta magiya a karanta mar wai mutum ne gina masallaci da kuɗin zalunci wai zai samu ladan
a wannan idan mai tambayan bai manta ba mun ba da wata fasawa cikin wannan a mazabar samariya abubuwa su ba ta haɗuwa layi don ya yi tambaya a aikin hajji idan mutum ya aikin hajji da kudin haram hajji da ya karbi ko bai karbi ba muka ba da ansa da abin da kafar ya faɗa wa sa'a bi hawali wa amma cewa idan mutum ya aikin hajji da dukiyar haramu hajji aikin hajji ya inganta sai dai kuma yana nan da zunubinsa na tattare dukiyar haramu kamar mutum ne ya yi sata a cikin sallah sallarsa kuma ta cike sharuɗa da sunai da komai sallarsa za ta sai a duba ɓangaren sata abin da ya ta ya kai misali ko bai kai misali ba ni ya kai misali hudu na shi a yake wata hannu bayan ya ce assalamu alaikum in bai kai biyar ba sai ya siya wannan shi kayan su daban-daban ne saboda haka idan mutum ya gina masallaci da dukiyan haram abun ba da shi ya gina masallaci da yayi saboda shi musulmi fata wanda jiya muka bayar muna magana ne akan gina masallaci kafi kafi kirista har ne da gina mun kawo hujja kan da zai yi kuma da kuɗa a nasu madalikin da shi ne a wannan ba shi da nada amma musulmi fali ya tara yin haramu dukiyan ya gina masallaci to a wannan lokaci yana da lada mu a kudu na malikiya kamar wanda ya gina masallaci da riyafa don riya to shi kuma ladan gina masallacin ba shi amma duk wanda ya yi sallah a masallacin ya ce ka Allah ya gafarta wa wanda ya gina wannan masallacin Allah ba zai karban albarka saboda layin sa daban to saboda haka a daina ta fita musaloli musaloli ana jin kowace musala a ajiye da abu da wanda mun sha bayani a kan masu yabon manzan Allah da ke ke yabon manzan Allah a ke ke kyau Allah ya yi manzan Allah wa inda ka da ana kusurami manzan Allah yana da mawaka su hamma su ta'afi kaji mali suna nan abdullahi turawa masu wayi masu bakinsa amma wannan shi ne ke ɗarkawa da zai hadisa mana shi kalimi da za ka san amma ya kokan ba wanda zai hana ka kai yin abu kamar wannan ne za ka ga wannan samun abubuwa da yawa an sha ku dan sai ka rasa wanne ne daga wanne wanne ne daga wanne na
na fata makalla tambaya na karshe yace wai tsarin bayani a cikin la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yuzkur ismallah musamman jumla karshen dawo zuwa liman da yin sulhu Allah.
Kasancewa duk wanda ya yi sallah ba a alwala wannan abu ne sananne ma'alumu bi darura. Inda an san sallah sharadin ta shi ne alwala. Batun cewa duk wanda kuma bai ambaci bismillah a alwalarsa ban ba shi da alwala al-Imam Ahmad yake cewa la yasifu fi hadha al-bab shay'un yake babu wani hadisi da ya inganta a wannan babi yana nufi a faɗan bismillah a farkon alwala ba ma'ana za ka yi alwala ba sai ka ce bismillah akwai hadisai masu cewa a ce bismillah a farkon alwala shi ba a yi hadisi wannan abu ne wanda yana da muhimmin wanda ɗalibai ilimi ne shi abin da ake ce a hadisin ba aka ce hadisin babi ana nufin hadisin da yake magana a kan wata mas'ala kwaya daya ba mas'aloli ne ba to shi yasa za ka ga wani lokaci a liman mutum sun ya kawo hadisi da sarraja sai ke wani babi an abi kurirata wa an anas wa an an a abdullahi abbas wa an wa an ya kawo hadisi da yawa wanda ba san abin da yake nufi ba su sai su ɗauka lafazin hadisi ne su wai na sahabban sun rawaito lafazin hadisin da ya kawo haka yake yana nufin hadisi hadisan da suke magana a kan abin da wannan hadisi ya rawaito yake magana shi ne wa'inda su sahabbai su kawo. Thank you. Thank you.